بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, sha uku ga watan safar, hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da ishirin da biyar ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi addal alkismul awwal الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمير الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير كما عندما كساني وانا اللتافي نيدا Malam Ibrahim Ar-Ruhaili ya rubuta saboda kai agaji da tallafi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don gani da ƙarerayin wani zindiki a Dr. Ahmad Attijani As-Samawi ya yi domin ya ɓata sahabban annabi da iyalan gidan annabi. To, cin da mai gidan nasu ba yana nan ba ne, shi manzon Allah. wallantana ya kare 'yan kayan shi to shi ne malin ya ce to ga agaji da zai bayar a madadin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ya kare wannan aiki da annabi ya yi Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan littafi da mutumin ya rubuta na da taken thumma hatadait wai yanzu ne ya shiryu kamar yadda muka yi bayani a cikin tarihin shi mun ji cewa shi mabiyin ɗariƙun sufaye ne, wai kuma sai ya kama wannan addini na shi'a shi ne cewa haba yanzu ya ga shari'a. Mun gano wannan? Tulai aƙalla guda hudu, ya rubuta littattafai aƙalla guda hudu, shi sa mala ya ce ma wannan raddi alkismul awwal. Mun gani? To za mu zo mu ji sauran raddiddukan da ya da izinin Allah. domin mu ba da namu gudunmawa wajen kare wannan addini na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To yana kawo mana usulubai ne da ‘yan shi'a suke bi wajen farautan mutane, in sun farauto kuma sai su sa komansu su bi su farauce su, suna da makirce-makirce da dubarbaru iri-iri. To muna cikin karanta waɗancan bayanai ne sai lokaci ya ƙure inda mala yake cewa wa min makayidihim yana daga cikin kaidinsu annahum yaziduna ba'd al-abyat fi shi'r ahadi a'immati ahli sunna suna zaunawa su kalli wani waƙe da ɗaya daga cikin manyan malamai ahli sunna yayi sai su ƙare su ƙara wani bayani a ciki saboda wani ha'inci da yaudara kamar yadda muka ji suna kwaikwayon suna suna rubuta littafi su danganta suna ƙirƙirar mu'allafi da babu shi ma sai ce gashi to suna ƙari a cikin baitutukan malamai saboda yaudara da ha'inci mimma yu'dhinu bi tashayyu'ihi wanda zai nuni akan cewa shi ma limami iri kaza to nasu ne dan shi'a ne kama alhaka ba'adun rafida almutaqaddimina kama yadda aka sami wani daga cikin 'yan shi'a na dauri ya ƙara bima nusiba ilal imami shafi'i min abiyatin fiha akwai wani waƙi na al'imamu shafi'i da ya dangane da abin da ya shafi aikin hajji to shi wannan da ya sami 'yar gaba a ciki sai ya datsa tsakiya sai ya shigar da wani abu sai aka buga aka ci gaba da yaɗawa da sunan shafi'i saboda ha'inci da cin amana. Inda shafi yake cewa ya rakiban ƙibbi muhassabin mimmina, wahtib bi sakin haifi hawan nahidi, yake cewa ya kai mahayi tsaya almuha'a wajen da ake ce mashi almuhassab mun gano wannan da kyau ko kamar yadda mai a'a mai 20 ne yake ce halilan ya uja bil muhassabi ko to almuhassab din yace min minan wahatib bi sakin khaifiha wan nahidi kaye kuwa kai shela ka kira 'yan waɗanda suke mazauna wajen da waɗanda su kuma masu yada zango ne su gaba ga saƙo ka isar masu. To me saƙon fa'al haƙar rafidiyu biha sai shi wannan ɗan shi'a sai ya shigar da cewa ƙib tsaya, sun manadi bi annani la Muhammadin wa wasiyihi wa nabiyihi laisu bi bagidi, lastu bi bagidi, أخبرهم أني من النفر الذي لولاء أهل بيت لست بناقدي وقل ابن إدريس بتقديم الذي قدمتموه على علي ماردي yake cewa ƙib ka tsaya sun manadi sai kai shela bi annani la muhammadin ni muhammadu ɗan idrisu shafi'i wa wasiyihi ma'ana bi annani la muhammadin dangane da muhammadu manzan Allah wa wasiyihi da kuma wasiyin shi shine aliyu wa nabiyihi da annabin shi ma'ana ni muhammadu la muhammadin dangane da wasiyin shi kuma annabin shi mun gane wannan wane ne wasiyin annabin suka ce alimi lastu bi bagiri ba wanda nake ki ma'ana ni muhammadu bin idris shafi'i ba na ƙin wasiyin annabi, ba na ƙin annabin. Akhbirhum ka ba su labari, anni minan nafarin ladi, ina daga cikin gayyan waɗanda liwala'i ahalil baiti, dangane da jibintan ahalil baiti lastu bi naqidi ba na warware wannan abu ina tare da suna miƙa wala'ina gare su ɗari bisa ɗari. Waƙul kuma ka ce, ibnu idrisa bi taqdimil ladhi kun ga wannan gabatar wanda kuka yi ni dan idrisu qaddamtumuhu wanda ku gabatar ala ali wa aka gabatar akan ali abubakar da umar da usman to wannan azarbaɗi na gabatar da waɗannan da kuka yi maridi na kan gare ban yadda ba mun gano wannan da kyau ko eh maradiya yace ban yadda da shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau maradi ni ban yadda ba ina fatan mun gano wannan da kyau shine na kan gari bai yadda da wannan abun da suka yi ba mala yake cewa ka duba almarji'u sabiq shine muktasar tuhfa tuhfatu isna ashariya zaka samu duk waɗannan kana jin wannan karatun wannan waƙen kai tsaye yana ishara akan shafi menene dan shiya ne ƙarya suka yi mashi suna ilhaƙin irin waɗannan abubuwan fiye da diyan da kake zato. Mala ya ce, Wala ya fa ma fi hazil abiyat minar rakaka, a fili yake, irin ɗarkaniya da shirme da ke cikin wannan baitin, allati ta ƙaɓo bi butula ne nisbatiha ilal imam shafi'i, wanda kana jin irin ɗarkaniyar larabcin da ke ciki, kai ka san danganta wannan ga ƙwararren balarabe kamar shafi'i abu ne mai wahala. rahimahullahu tun daga shirman baitutukan da kuma abin da aka san aqidan shafi yake kai ka san ba shafi ne wannan maganar ba falihazihi al-awjih wa ghayriha tu'addu ar-rafida min akhtar firaq ala al-umma mala yace to da irin waɗannan abubuwan da aka fuskantar da kai wanda yan shi'a suka gina addinin sa kai na yaudara na ha'inci da cuta da cin amana aka ƙididdige addinin shi'a daga cikin mafi haɗarin ƙungiyoyi gaba ɗaya ga al'umman annabi. Wa a shaddiha fitnatan wa tadlilan sannan kuma gaba ɗaya sun fi kowane ƙungiyoyi daga cikin ƙungiyoyin da ake danganta su zuwa ga musulunci fitina da kuma ɓatar da al'umma. Khususan alal'amma musamman ma ga jahilai wanda ƙafansu bai duru cib akan harkan ilimi ba, alladina lam yaqifo ala haqiqati amrihim waɗanda ba su ɗago haƙiƙan yadda al'amarinsu yake ba, wa fasadin mu'taqadihim da kuma lalacewan ƙudurinsu na zuci ma'ana aƙidansu rusassa ce ba ƙidan musulunci ba ne har ila a cikin wannan muƙaddima da malar ruhaili yake gabatarwa yake cewa warrafida fi hazal asar 'yan shi'a a wannan zamanin kad ahdathu hiyalan jadidatan sun ƙirƙiro wani sabon dubara listiyadi man la ilma indahu min ahalil min ahalis sunna saboda su farauce wanda bai da haƙiƙanin ilimi daga cikin ahalus sunna mala yace wa ta'athiri alaihi bi mu'taqa bi aqidatihim su iya yin tasiri dangane da aqidansu alfasida alkasida ya tasiranta da aqidansu wacce take lalatacciya rusasshiya mara wani fa'ida wanda binta hasara ne. Famin zalika ma ahada tsohu fi da'awata takarib shi ne abin da suka kira suka ƙirƙiro a ƙarshen lokacin nan na cewa a zo a yi a takarib a haɗu, mun gano wannan da kyau ku, a matsu a haɗa kai, kun gano wannan da kyau ku, mu a nan sun ƙirƙiro abin da ake ce mashi usbu'ul wahada makon haɗin kai. Ina fatan mun gano wannan da kyau, sun ƙirƙiro wannan. Malis yake cewa da'awata takare baina sunnati wa shi'a da'awan a zo a haɗa kai tsakanin ahalus sunna da shi'a jahili sai ce to waki haɗin kai alga tumal aje haɗu mana menene sinas kuma ku za ku kaye jahili saurara ina fata mun gano wannan da kyau ko ma ce wa da'awati ila tanasiri al khilafati baina ta'ifataini kuma suna kira akan cewa duk wani sabani da ke tsakanin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu misali na sunna da shi'a wai duk abu a mammanta da su wa ma hazihi da'awa illa sitarun jadida mala ya ce wannan ba komi ba ne sai wata dubara ne sabuwar yayi lidda'awati lirrafdi saboda ƙara kintsawa wajen kiran mutane zuwa ga shi'anci sabon salo ne na shi'anci domin a farauce al'umma wa nashari hazihi al-aqida al-fasida da kuma ƙoƙarin yaɗa wannan muguyyar aƙida bai na sufofi ahalus sunna a tsakankanin sahun ahalus sunna. Bala ya ce wa illa in ko ba wai dabara ne na ƙoƙarin yaɗa wannan muguwar aƙida a cikin gayyen ahalus sunna ba. Farrafida su ‘yan shi'a la ya ƙabalo na tanazulu an she'in min aƙidatihim, ba sa yarda su sassauta su sauka. akan komi da ka sani na ƙidansu duk wani abu da ka sani na ƙidan 'yan shi'a na shekara dubu malala da suka wuce wallahi ba sa sauka a kan shi duk yadda za a ce wani abu wani sassauta ko a zo a yi wani haɗin kai ko a yi kaza ko da sun ce to mun bar kaza kakkamanta da ƙidansu guda hudu da mala ya bayyana mana wanda a kansu ne aka gina asas na shi'a na farko abin da ya shafi taƙiya na biyu abin da ya shafi yadda da cewa akwai me ku kuma safo albada na uku arraja'a cewa Ali zai dawo duniyan nan na hudu alwasiya mun gano wannan da kyau ku wannan yana daga cikin asas da aka gina addinin shi a kan shi har suna cewa attaqiyatu dini wa dinu abai wa man la taqiyata lahu la dina la to wannan taqiyan da suke da'awa ko ya ce maka ya bari taqiya ne ƙarya ne ba sa ɗaukan tanazuli wai su sassauta akan wani abu daga cikin aƙidansu ko ya yake ba sa yi mala ya ce lakin na hazihi da'awata sai dai wannan da'awa nasu na a zo a haɗa kai makon haɗin kai ma labithat an ba'ad bil fashli ba ta daɗe ba da ƙirƙiro ta sai ta waye gari ta watse bi hamdillahi wa tawfiqihi wannan godiya da gamdakatar da Allah ya ma al'umma annabi ne. To, amma kun sa abin mamaki a garinsu malam ne, malam Dr. Arruhail a garinsu ne, mu yanzu ake cin kasuwanta a nan. Mun gano wannan da kyau ko? Yanzu iya cin kasuwan makon haɗin kai suna farauce iyayensu. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Na ga hatta an gayyaci malaman sunna sun je. Suna ta abubuwa maimakon suka je su bayani dangane da in ma sun je ɗin su wakilci sunnan a'a sai je ga suna ɗare ɗare in aka je sai malami an ce wa'azi kan kaza in yaje sai ajo ne ce ba kan shi zamu yi ba zamu yi wa'azi ne akan me ya raba mu din sai ya ɗauko tukulluman wannan abubuwan da suke faɗi sai ya bayyana illan aƙidan da suke a kanta ba wai a haɗa kai ne kai ka ci gaba da kafircin ka wannan ci gaba da musuluncin shi ba shine matsala ba a ka daina kafircin ne sai kan ya haɗu gaba ɗaya mun gane wannan da ke ko don in kana neman za ka iya haɗa wai tsakanin ahalus suna da 'yan shi'a to kana neman ka haɗa tsakanin kwarto da mai mata kuwa sarar kwana ɗaki ɗaya da matar Allah ya kiyaye malam sai yake cewa summa bi juhudil ulama'il mukhlisina kuma Allah ya rugurguza wannan da'awa ne na 'yan shi'a na a zo a haɗa kai sakamakon ƙoƙari da himman malamai masu ikhlasi. Duk himman malami in abin da yake ba ikhlasi Allah ba zai sa hannu a ciki ba. Mala ya ce, Allah dina haddaru min hazil makida wanda suka tsayo wajen tsoratar da mutane dangane da wannan makirci da kaidi wa absaduha suka rugurguje ta gaba ɗaya mutane suka gane. shi yasa dole ne a kowane waje a kowace karkara a kowane gari a kowace unguwa a zauna a faɗakar da mutane makircin waɗannan makiran in ba ka za su raba ka da imanin ka ne ka zo ka kwanta ka mutu ka je Allah madaukin sarki ya ce duk addinin da kai ba wanda ya aiko kai ba jama'a mun gano wannan muke ku dan menene yahudawa za su gina abu a ce wai waɗannan ne za a waye gari a ce wai su ne za a kira ka ka zo ka yi addini addinin Allah ya kiyaye. Mala ya ce, Sunna innahu fi sanawatil akhira, Mala ya ce, sannan a waɗannan shekaru na ƙarshe-ƙarshe, wa ba'a da fashilid da'awatit taqrib bayan wancan da'awa na cewa a zo a haɗa kai ta wargaji. Ra'ainar rafida ta zaharu bi waje hal haƙiƙi, sai ga kuma ‘yan shiya sun sako wani sabon fuskan. wanda suka fito da shi jama'a idan wannan da'awa nasu na haɗa kai suka farauci wanda suka farauta ko suka wuce ko za su ƙara ƙirƙiran wata ne ai ba za su bari ba saboda dama da haka suke bi suke yaɗa ɓannar ina fatan mun gane wannan da kyau sai ga sun fito da kuma wata fuskan fi uslubin makirin jadid suka fito da wani uslubi na makirci sabo ful mala ya ce mumathilatan wanda yake almumathilatin fi rajulin majhulin wanda suka zo da wani mutum da ba a san shi ba la yu'rafu lahu dhikrun fil ilmi ba wanda ya san shi a harkan ilimi fadda'a annahu kana sunniyan sai zo ce ai da shi dan sunna ne wa anna Allah wa anna Allah hadahu ila aqidatir rafdi sai Allah ya shirye da shi zuwa ga aqidan shi'a da shi sunni ne da shi dan sunna ne ina fatan mun gano wannan da kyau summa akhadha yusahhihu aqidatar rafida sai koma yana inganta aqidan yan sha yanzu duk wani dan duk wani kirista musamman wanda ya fara koyan karatu irin na zama fasto sai ga sunan shi akwai wani bangare na sunan musulmi mun gano wannan da kyau ko mamman ko ahmad ko ibrahim ko musa in ya je ƙauye zai yaudari mutane sai ce da ni musulmi ne duk gidanmu ma musulmi ne kuma na gane musulunci ba zai kai ba shi sa na watsar babana ma shi ne limamin ƙauyen gaba ɗaya na gane shirme ne saboda kai ma ka watsar da wannan ba daidai ba ne shi da su ba suke irin wannan sai a samu wani malamin shi'a sai a sa sai ya rubutu sai ce wai da wai shi ahlus sunna ne to da Allah ta tona mu wannan shi tijani as-samawi tun a muqaddima yace shi dan dariƙa ne mun gane wannan da kyau ko wai sai su dauko ai duk wanda ba dan shi'a ba to sunna ne wa ga maka za a iya ce ma yan dariƙa sunna ka sha sunnar manzon Allah a bisa fahimtar annabi da sahabai waɗannan mubtadi'un dama duk ba tafiyan kuɗi ba ina fata mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar da mu to shine sai ya rika wai inganta wannan kira na shi na shine daidai waye da ola har yana shela cewa a zo a yi marmara a rungumi wannan aqidar waye ta onu fi aqidati ahlus sunna sai koma yana sukan aqidan ahlus sunna wa yunaffiru an-nasa minha yana kore mutane daga wannan aƙida na ahalus sunna haza ma'a qadahin azim tare da wannan akwai suka babba fi sahabatul kiram wanda ya rika masahabbai ababen girmamawa a cikin littafin yana wannan caƙidan ahalus sunna shirme ne ahalus sunna ba akan daidai suke ba ahalus sunna batattu ne kuma yana haɗi da cin mutunci da ɓatanci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ramihim bil kufri wa riddati anil islam yana jifan sahabban manzon Allah da cewa kakab ɗinsu sun yi ridda kuma kafirai ne tuni suka bar addinin musulunci ba su rungume shi ba mala ya ce wa zalika an tsareke ta'alifihi jam'an min kutubin bathaha fin nasi ya yi wannan ne ta hanyar rubuta wasu littattafai wanda ya tattara waɗannan littattafai aka wallafa su kuma aka yaɗa su cikin mutane ba'a da an shahanaha bil akadhib bayan ya cika wannan littattafai shakare da ƙarerayi wal abatil da abubuwan da kai tsaye ɓanna ne ba daidai ba ne waddasi ya zuba dasisosi iri-iri wata dalil da ɓata da ke ƙoƙarin ɓatar da mutane daga kan addinin Allah abin da ya shaƙar littattafan shi da shi kenan hazar rajulu wannan mutum huwa mai yi orofu bismid doktor shine wanda aka san shi da sunan wai dakta muhammad tijani as-samawi wa qad zakara huwa fi hadithihi an nafsihi shi da kanshi ya faɗa annahu min tunis cewa daga tunusiya yake wa qad jaa ala aghlafihi a bangon littafin mun gano wannan da kyau ko na kutubi na littattafan shi ta ta zikismihi in ya zo ambaton sunan sai kawo ibara na doktora sai ce shi dakta shi dakta ne a bangon littafin ya bayyana dakta ne fil falsafa na falsafanci min jami'ati sarbon bi paris a ƙasan faransa ya je karatu har ya zama dakta wannan ya ba shi dama kuma ya zo ya wakilci musulunci wajen rubutu wai ba faranshi ne wai shi ne zai zo maganan addinin musulunci wa balaga ne annahu al'ana ya ishe fi baljik cewa yana rayuwa ne a baljika ba da ɗan an da bayan an kore shi min tunis da ƙasar tunisia sakamakon fitinan da aka ga yana haifarwa za mu zo mu magana akan wannan koran da aka yi mashi wa kutubu hiya waɗannan littattafai nashi da ya rubuta ga su kamar haka na farko sun mahata daitu wai yanzu na shiryu na biyu li'akuna ma'as sadiqina wai zan zama tare da masu gaskiya na uku fas'alu ahlal dhikri ku tambaye masana na hudu ashi'a hum ahlus sunna shi'a ba su ne ahlus sunna jama'a mun gane wannan da kyau wannan littafin gaba ɗaya ina da su ko mun gane wannan da kyau ko na so zai nuna muku mantawa ne delta bai ne yan ƙanana kamar sun mahata daita da muka zo muka karanta tarihin shi a ciki mu ba mai daune ba mu tarihin shi ba shi da kanshi ya ba tarihin kanshi ko mun gano wannan da kyau ko kuma sun mahata daita yana ba da labarin hanyoyin da ya bi gaba ɗaya ne har ya kai ga wai ya shiru din daga kaza sai aka yi kaza daga ka to hatta uslubin yanda ya biya rubuta littafin ko malam zai naƙada shi anan malam ya ce al'awwalu minha yaqa'u fi thalatha ishirina wa mi'ataini safha littafin farko sun mata daiti yana da shafi 223 ne 223 wathani littafi na bili a kuna ma'asa da ƙira 840 wa 300 safha yana ɗauke da falle 348 ne والثالث نأكو فاسألوا أهل الذكر أربع خمسين وثلاثمائة شيكم هنا الشافي دري أكو دام سندهولو والرابع الشيعة هم أهل السنة هنا السبع عشرين وثلاثمائة صبها فاللي دري أكو دي عشرين دا بوكين كلها من الحجم المتوسط للتابي نتنسى كاتاكيا باشرجي بني وهي من نشر مؤسسة الفجر wanda suka buga su ne ma'asasar fajar da london a london aka buga littafin jawabin gano wannan da kyau ku littafin a london aka bugo shi jawabin gano wannan da kyau ku allah maɗauki sarki ya sa wa dace kowa ya fahimci inda aka sa maka ba littafin ɗan oda ne allah shiryar da mu Mala ya ce wa ƙarar karatu hazil kutub Malam Dr. Ibrahim Bunu Amir Ar-Ruhaili ya ce gabe gaba ɗaya, fata bayyana limin khilali ƙira'ati hamayeli, ya ce ƙarƙashin abin da na karanta dangane da waɗannan littafan wannan taƙadari to abubuwa ne kasu kama haka na farko annal mu'allif laysa min ahlil ilmi ba malami bane bai ba daga cikin masu ilimi gaba ɗaya wanda za a kalla cewa malamin addini ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ku laysa min ahlil ilmi jama'a wajen maganan mutum da aikin shi da kaza kike gano wannan ko ma cikin ɗaliban ilimi ba za a sa shi ba ballantana cewa wani min ahlil ilmi bal huwa jahilun bi shar'i gaba ɗaya cikakken jahili ne dangane da abin da ya shafi shari'a wa ulumihi da kuma ilmomin shari'a amma jahili ne bai ma san su ba wa ghayatu ma yakunu alaihi haluhu mala yace mafi rinjayen yanda ya kamata a yi magana dangane da shi ma husnul zanni in an kyautata mai zato annahu mimma tarabba alal madaris al fikriya an karantar da shi ne kawai a makarantar 'yan aiki da hankali 'yan tunani zalla mun gano wannan da kyau ko mu fakkiruna ne su masu tunani ne duk ga su nan eh ai rabu da wannan zai magana eh philosophers ne ai fassara mutum yanda zai iya fahimta yanda abin yake masu aiki da hankali zalla almu'asira falsafanci ɗan zamani dama ya ce ai shi doctora ne na me na falsafa ai ina fatan mun gano wannan da kyau suna suna gwada addini ne da tunaninsu da hankalinsu da dabaransu da kwazansu da wayau ina fatan mun gano wannan da kyau su ‘yan addini wayo ne. Mala ya ce wa haza zahirun min khilali uslubihi wannan a fili yake in ga kalli yadda yake gudanarwa fi ardil masail yadda yake kawo matsaloli a cikin littattafan. Ya jama'a na faddin muƙaddima ne ba a zo na ƙadashi ba tukuna. Wannan ana gaya maka ana general overview ne dangane da al'amuran shi. Kawai cikakken daƙiƙi ne kawai wajen ardil masail ta nan ma za ka fahimci cewa bai san addini ba jahili ne ko bai san ilmomin addini ba harkan yadda malamai ma suke bi ma sai yadda suke yi ba wata amulhi ma'an nusus sannan da yadda yake fuskantar nasoshi wa tariqatihi fil istidlal da hanyar da yake bi wajen kafa hujja wa adamu tamyizihi kuma bai iya tantance bainal ahadisi sahiha tsakanin hadisai ingantattu minar da'ifa bai iya tantance wannan jama'a duk wanda bai kai karfin da zai iya tantance hadisi ya inganta ko bai inganta ba ba iya ce ma wannan malami ina ba ta mun gano wannan da kyau shi yasa ku dage ku yi karatu karatu na hakika malami yake ce bai iya tantance hadisai ingantattu da wanda ba su inganta ba haisu yusahi wal ahadis ahyanan ta yadda yake bi yake inganta hadisai imma an tariqil aqal ta hanyar hankali kawai sai ce jama'a ku kalli kaza wai ta haka ne ake inganta hadisi auli mujarradi wurudi ha fi kutubi sunna ko kawai dan hadisin ya zo a cikin littafin ahlus sunna to kawai bai inganta ba cin da ta nan yazo mun gano wannan da kyau ko kaji wata ka'ida kuma shi yasa mala yace bai ma daga cikin ahlul ilmi gaba daya wa mimma yu'akkidu jahalahu mala yace yana daga cikin abin da ke ƙara karfafan ma sarraha bihi dimna hadisihi an nafsihi wanda shi da kanshi da ya zo ba da labarin kanshi da kanshi min annahu lam yashtari sahih al-bukhari wa muslim ita shi tun da yake ma bai taba sayan sahih al-bukhari da muslim ba ina fatan mun gano wannan da kyau mashirmaci ne a shi to ta yaya addini oho ko mun fahimci wannan da kyau ko wai bai san sahih al-bukhari da muslim ba wa ashhara kutub al-ahadith al-ukhra da kuma mafiya shaharan littattafan hadisai waɗanda ma ba Bukhari da Muslim ba shi wallahi bai san su ba bai ma tsiye su ba walam ya arifha bai san su ba illa ba'da ruju'ihi min al-Iraq sai bayan da ya daga Iraki wattisalihi bi ba'd ulama'ir rafida sai san da ya je haɗu da malaman yan Shi'a alladhina zakaru lahu bi za'amihi wanda su ne ma suka gaya mai fa akwai Bukhari da Muslim da sauran littattafai a yanda ya riya suka ambata mai ba'a da maɗa'ini fi sahaba mun gano wannan da kyau ko wajen wasu soke-soke da aka yi masahabai mina sahihaini a cikin Bukhari da Muslim din suka ce kaga a cikin Bukhari da Muslim ma akwai sukan sabai waje kaza waje kaza sai ce fashtara hadhihi al-kutub sai je na sai waɗannan littattafai da ta'akkudi min zalika dan in ƙara tabbatar da haka to shine malamin zai ba mu labari shi da kanshi me ya ci ko mun gano wannan da kyau ko ya kulu sai Allah madaukakin sarki ya kai mu karatu da zai biyo bayan wannan zamu zo mu ji abin da ya ce zamu zo mu ji abin da ya ce shi da kanshi fasbanakallahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum